الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإبداعه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والرسل قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ النبي على الحق العظيم والتعب فيه من درجة تأتي لنا بالقدر الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم من في الأرض يرحمهم من في السماء أما بعد يوانا نسوان الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله barkar mu da azumin yau yini na 28 ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha hudu da sha tara ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da uku da muka dawo don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka sura Ali Imran wadda muke bibiyan tafsirin Maulan mu Sheikh Al-Islami wa Sa'ad Lanan Maulana Sheikh Ibrahim Yas radiyallahu ta'ala an za mu tashi daidai fadin Allah subhanahu wa ta'ala شهد الله أنه لا إله إلا هو Allah subhanahu wa ta'ala da kansa da girmansa da zatinsa da kurarsa da jikarsa ya shaida cewa babu sarki abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi shi kadai wal mala'ika haka mala'ikun Allah wanda ba su da wato adadi a wurin mutane sai wurin Allah shi kadai ya san yawansu wa ma ya alamu duniya da rabbika lillahi kuma baki ɗayansu na ƙarfin ƙarfa bakwai da ƙasa a tsakaninsu su ma sun shaida babu sarki abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai wa wurin ilmi haka nan malamai ma'abota ilimi farawa daga annabawa siddiƙai shuhadaru salihai ga baki ɗaya marubuta ilimi dai da Allah ya fara ilimi sun shaida babu abin bauta da gaskiya da tantanta sai Allah shi kare. Ba'iman bil qistin shi Allah subhanahu wa ta'ala yana tsaye bisa wato jujjuya sha'anin dukkan halittun ga baki ɗaya bil qistin da kuma adalci. Duk abin da ne ya tsakanin halittunsa wato adalci ne tsantsa daga shi zaki na Allah subhanahu wa ta'ala qa'iman bil qisti yana tsaye da juya sha'anin dukkan halittar ina adalci la ilaha illa hu babu sarki a hukunta da gaskiya da tantanta sai shi an sake nanatawa ne saboda taki al-azizu shine mai karfi mai mabuwayi wadda yake da karfin karya kafarai al'akimu wanda shi ne gwani da abin da kaga ubangiji ya yi to babu wanda ya zai masa gyara kuma baya da badan a duk abin da ya aikata su an wa ta'ala wannan aya kamar yadda na gani a tafsirai daban-daban waɗansu ne daga mabiya addini na nasara mutum biyu suka zo suka samu shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce masa ya ya Qasim muna so mu yi ma tambaya idan ka ba mu amsa za mu ba da gaskiya da abin da Allah ya koka shi shin menene wacce ce shaida mafi girma a littafinka shi ne Allah ya kawo da wannan aya ta ba su amsa kuma da yake masana ne sun akwai abin da suka gani littafin su suna so su ga yaya abin yake in ya bada amsa in ya haɗu da abin da suka gani shi ke da suka yi mai tambaya aka sauko da wannan aya shi da tsawon da kuza ya ita kuwa wani ba za ta kuwa bi bi kayan da iski shi ke nan suna jin haka amsar da ya baya kan nan sai kawai suka sallama suka ba da gaskiya da abin da Allah ya kona zuwa Allah su da shi. So na gani shekaru da dama a tafsiri na al'imam al-Qurtubi ya kawo wata fa'ida na ita wannan wato wani firri na wannan ita aya da aka karanta cewa duk mutumin da ya zo ya zauna kan shimfiɗarsa kafin ya kwanta in ya karanta ta to Allah zai halicci mala'iku in ba na manta wani ya yi shekaru sosai da karanta wannan abu a tafsirin Qurtubi tun ina jami'a musulmi na yi na yi ta dube-dube da tsere lokacin sosai da hadisai to yana cikin abin da nake rike da shi imamu ko ya daidai wannan aya yace duk wanda ya karanta ta lokacin da zai kwanta kenan ya zauna kan shi kwanta to Allah zai halicci mala'iku in ba na manta wajen saba'in za su rika nema mai gafara daga lokacin har zuwa alkiyama suna nema mutum gafara wato aya ce mai asrarai daban-daban takaice a yawan karanta ta domin mai tsawon mai tasirin tsawon ya ce wato a yawan ka karanta ita wannan aya tana da fa'ida karanta ta din sosai da sosai da haka dai kawai da takaice da wato tana idan mutum wasu wasi yana damun akwai irin mutane da wasu wasi ke yawan damun su din to in ka lisanci ka fati wannan aya insha Allah sai ka daina wannan wasu wasu da kake kawo da shi don wasu da yawa mutane ko suke kawo da wannan kisa lallai na gani a tasirin sabo cewa tana magance wannan sosai da sosai kuma har yanzu yawan karanta take nan kuma tana tunkuke shirka daga cikin zuciyar bawa yawan maimaita ta na tunkuke shirka ta Allah da wai daga tushen ya turkuke shi cire shi zuciya ba daga gida yana da jinci wannan aya shaidar lawan da wula ila ila hu mula mushir ibrahim kaulaha ya la ta'ala an ya ce nazala wannan aya ta sauka ne lamma qalat al yahudu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yayin da yahudawa suka gaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam atina bi akbar shahadatin fil qur'ani babu mafi girman shaida da ya zo a cikin littafin ka na alƙur'ani kala sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shahidan allahu lalle allah ya shaida ma'anan allah ya shaida ba irin kai bane da za ka je a kira ka kotu ko gaban wani sarki ko hakimi ko wani dagaci don ka zo ka buɗe baki ka yi magana ka ba da shaida akan wani shine mai gaskiya ko kaza kaza kaza a duba irin wannan gari wannan al'ada ce ta mu halitta wanda muke da gaba shi Allah kuma ba halitta bane Allah shahida ya yi shaida ɗinta ya fa faɗa Qur'ani wurare daban-daban kan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana in duniya take bata yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi manzon Allah ne ba to Allah ne ya shaida shi ya shaida wa kadai billahi shahidan Muhammadur rasulullah haka da shi shaidan Allah ma'anar shahidan babu bayyana da sarki ne bin dalaki wal ayat Allah ya bayyana wa da ya bayyana ga halittarsa ma'ana ne sarki bin dalaki ta hanyar dalilai wal ayati da ayoyi kan cewa shi kadai ne abin bauta da gaskiya da tattata Allah wani yadda lamarin da shafi yake la ilaha illa hu babu sarki abin bauta da gaskiya da tattata sai shi ai la ma'buda bin wujudi bi haqqin siwahu ai babu abin bauta a cikin halitta da gaskiya ga baki daya sai shi Allah ma'ana babu abin bauta da gaskiya a cikin halitta ko ba bayan Allah illa hu sai shi shi kadai wa shaida bi zalika al malaika haka kuma malaikun Allah su ma sun shaida da wannan shaida cewa babu hukunta da gaskiya da tantanta sai Allah din shi kadai wal malaikatu haka malaiku shahidu bil iqrar sun yi shaida ta fuskar tabbatarwa iqrari kenan sun yi furci cewa babu hukunta da gaskiya da tantanta sai Allah wa ulul ilmi haka ba abota ilimi kaga wannan yake gwada zai yi muhimmancin ilimi bayan Allah kar mutum ya zauna a barshi a baya can wara alwarani in ana lissafi da irin wannan abubuwa sai a rika ambaton masu ilimi kai ba a ba ka ji labari da kwata kwata to lallai mutum ya yi kokari ya nemi rabonsa shi ilimi duk wani ɗan adam da ka gani a duniyar nan Allah ya ba shi ilimi sai dai bai tashi ne ba kamar arziki ne arziki yanzu haka da yawa Allah ya ba su arziki kawai da suka fi mutu sai arziki ya ta zama a jikin su da za su tashi su motsa sai kaga arziki ya fito amma rashin motsin su sai kawai Allah ba ni mata sannu ai ana baya ruwan nerori kamar yadda yake hadiri yake daurawa yanzu ko mana da ruwa bisa a salkunan mu da randunan mu da dam dam namu a kun taba ganin an yi hadiri nerori suna zubowa daga sama da yawa an cikin mutum yana nan a cikin zaula sai ke rubutu sai ta zama amma da ta motsa to insha Allah sai kaga arziki so wa haka ilimi wa allama adama al-asma'a kullaha inda kai dan adam ne to kai gadon ilimi sai dai ba ka tashi kare ba sai dai kowa ya rubuta matsayinsa kowa da gudu abin da Allah ubangiji ya huwace masa zai buɗa masa wajen ilimi wa wala ilmi haka ma rubuta ilimi shahidu su ma sun bada shaida aidan har yanzu bil ibrahim tajan ga wato tabbatarwa irin na malaiku ulul ilmi min al anbiya'i ana magana ma rubuta ilimi farawa daga annabawa wal mu'minina da mu'minai bil itiqadi wal nafs sun bada gaskiya ta fuskar cewa a zuciya cewa ba abu bauta da gaskiya da cutar kafin Allah sannan kuma su furta da harshe a ji suna yawan la ilaha illallah domin testify da yaji no god for Allah a kowane lokaci su rika maimaita wa wani ilmi kenan ra'iman shi Allah kamar yadda na faɗa da su yana tsaye da tasbihi masmu'ati ma'ana yana tsaye bisa wato juya sha'ani da lamari na halittunsa abubuwan da ya halitta halin kawon shi kauni qa'iman halin kasancewarsa yana tsaye shi Allah bi tasbiri masmu'atihi wato da jujjuya sha'ani na halittunsa kaga qa'iman anan da kaji kace Allah qa'iman to ba irin ba irin tsayuwar ka kai bane kar ka yadda ka hararo irin tsayuwar mu ko a ka tashi ka miƙe ka tsaya ko ya ina Allah duk abin da ka gani yake motsawa a halittarsa shi yake motsawa shi yake jujjuya sha'anin abu dan zan ba misali ko da abin da mutane suka yi mota tana gudu kan tayo tayo nan ba suna wani ba karaji su suke wayar kansu ne haka ko wani injin ne ko motar take da shi shi yake aiki in aka yi kikin na motar motar ta tashi bayan an yi womin an gama ko in an bi sharadi sai a sa giya ko in an sa giya a taka menene kuloci sai a sa giya ko yaya sai a daga a taka tokin sai tafiya to in babu injin wanda yake sarrafa wannan abubuwan ka gaya min ya zai ci tayin ya moya ya juya duk ko fankan nan da kake gani yana ruku yana juyawa nefa ita kake juya shi wuta ita kake juya shi to kaga Allah shi ya halitte mu shi ya halitte abin da muka yi na yasi Qur'ani wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun wa ma ta'malun Allah shi ya halitte ku da abin da duk kuka aikata kuka kera ku ka ga kenan a hakika bakar nan wa yake jijiya ka Allah tunda ya ce da mu da wannan muka kera duk shi ne yayi kaga kenan Allah kullum yana nan bisa wannan juya sha'anin halitta din shi ne ba nan bane Allah kullu yawmin huwa fi sha'an shi Allah kullu yana cikin sha'ani bai da saka belle minti belle awa belle kaza kawai ko yaushe kawai yana cikin aiki shi yasa wani bawan Allah yana wa'azi a masallaci sai ce ai Allah ya riga ya gama komai abun yadda misalin zai yi kamar dai mai video coverage ne idan ya zo ya kawar abu ya gama ko daurin aure ko biki haka don an zo ya aka play wannan play din da aka dauka bayan an yi editing an gama komai wanda yana nan aka yi abu ana tafiya ana tafiya ana kallon da shi zai ce an yi magana za ka yi akwai wani yaro zai danna wawa yanzu nan za ka wani yaro ya danna wawa wani rabiyan gobe na ka gaza za ka gaza me yasa saboda yana nan akai to yadda ka san in an yi abu kana kallo ko haka Allah ya gama komai kariya ne kawai aka sa yana wucewa kaje daga kaza sai kaza shi fa manzo Allah da kai don sa kai komai duk Qur'ani yake ya Allah ya wato ka tuna ya Rasulullahi lokacin da aka har har da Annabi Adam ko bi da ko a daga an gama kawai kamar an play ne abun yana tafiya to sai wani ya jefa wa malamin na tambaya ya to kakala ka tabara ina tambaya ne kuma dai ana to tun da gashi Allah ya gama komai da komai tariya ne ga wani danna kasan ne yana da tafiya to yanzu me yake yake me yake eh ba to shi ya gaya musu Allah ya riga gama komai kawai kamar an sa ka dace har tashi a kiyama in an je an riga an gama komai don yanzu annabi ya riga ba mu labari ya ga wasu a janna sun yi kaza ya ga wasu a wuta ana musu azaba nau'i kaza a a ya fi in ba a riga an gama ba ya aka yi gani an fahimci abu zai ce to Allah ya kama da soyayya tambaya me ya me yake kuma mutumin nan da yake wa ne aka baka gaba yana karatu a hannun baban sa ne baban ya ya ya shaye ni kuni zai fara wani baban ya ce a'a wa ni hakan ka kun kuya ka jira kunna ka ƙara karatu ne ya yi kura ya yi kura har baban ya ce ka ran da ya fara wani aka fara wani kamar shi ya gani ya faɗi ya kunta sai ko da girman Allah daga zaka za wani kuma yana zai ce sai a bar bayani to me Allah yake tun da ya gama komai ai dai wallahi ta bai da yake ai dai koma sai dai ta ko sai dai kai baba wanda abin da kawai ne kai ka ji ka ji da muka yi mutane sai to ake wa ga dan karkar su sai dai to Allah kai mutaki ka zo zan baka ga sati ya zagayo ya zo yana zumuɗiyar kisa to ba ba lalle na kaji ya kirya kenan na gama kimtsawa to me zan ba ka amsa ba sai ce to ka je ka ce wata lalle in ka gama haka ne ba wani karo na gama amma yanzu yana so ya san aikin da Allah yake yi shi ne Allah yanzu aikin da yake shi ne yana kashewa yana rayawa yana arzikawa yana talaukarwa yana tafi da dare yana kawo rana irin waɗannan su yake shi yake kullum da kofi sha ba wani karo kada ya fita ko dai bai zama gaba kai kanda to Allah shi ne mai tafi da lamarin halitta gaba daya subhanahu wataala shi kadai kuma ba mai sarrafa hannu ba mai taimakon sa ba wanda yake ba shawari duk abin da ka sani yake motsawa a halitta kamar Allah ne ke juya shi subhanahu wa ta'ala قائم بالقسط بتفسير مسموعاته حال قوله قائمة بتفسير مسموعاته إذا قسط Allah yana tsaye da wannan jiya shari'a halitta ɗin ta bi da lamarin halitta ɗin bil adli da adalci dan abin da Allah ya yi kar ka sa ɗan hankalin ka ce ya haka adalci ne tsabar ka ga mutum wani Allah ya bashi kuɗi har ya rasa inda zai sa wani kuma yana fama da yau malam ko bayan hatsi ne ba shi in an gariwa waye dai to a ranar ne zai nemi abin da zai ci da shi da tsuntsu ɗaya tsuntsu bai da iri bai da gona bai da shago in gari ya waye zai kama hanya shirye shirye ya je Allah ba ne mata su mata to akwai wata su haka yadda ka kafa yaran masallaci bai da kawai kamar Allah yana ciyar da shi baka ji ya mutu kwanan bai kare ba sai ya je ya karɓo wannan ya tokar inda aka yanka maka kwanakin da zai yi haka Allah ya ce ya ba wani da yawa ya hana wani ya ba wani daidai haka to kuma adalci ne kada ga wani mai sabon Allah mala mai masha a irin yadda ya rama Allah ya ba rashin iman duniya ga wani kuma malar kullum yana cin Qur'ani Qur'ani baya rabuwa da cin Qur'ani kullum amma kuma duniya ta bar kullum tonka yana fama sai ka ka amma dai da ni ne kam duka wannan wanda ya yawan karanta Qur'anin nan ga zikiri dare da rana ai da shi zan tuntula wa kuɗin ruwanka Allah ya ji ka sani me yasa ya akwai wanda wallahi talauci shi ne zai sashi aljanna wani kuma arziki shi zai sashi aljanna wani Allah ya ga in ya bashi kuɗi dai to nan ne bai taɓa zuwa haraka ba amma da ya samu kuɗi to ya daina abokantaka ma da irin na da sai ya kama gida da loji a gari ka za bari da aka fi sai aka fi badala sai ga ya fara zuwa yana harakokin sa kawai to kaga wannan hana shi kudi ya ji masa saboda samu shiga aljanna wani kuma in an daura masa talauci to Allah zai rika gaya wa manzon bai bai da hakuri kawai to maza maza sai a ana son sa sai a bashi arziki sai ya ta gina masallatai ya ta gina masu sallah su ma haka dai ya samu ya shiga aljanna to haka Allah ya ce qaima bil qist yana tsaye da adalci ba wani abu da Allah zai ka dauka wani rashin adalci ne o o la ilaha illa hu babu sarki abu bauta da gaskiya sai shi karrara hu ne takidi ya maimaita la ilaha illa hu ne nan saboda karfafawa alazizu shi ne magwayi ki mulki a cikin mulkin sa ana kemu shi ne guri fi sauƙi a cikin ayyukan baya.
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البين وما جاء- وما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب Ubangiji subhanahu wataala ya ce inna dina asali addini wanda yake kan gado na mulki wanda za ka bauta wa Allah da shi ya ba ka sakamako a gobe kiyama a yau kan daga ran da aka aiko annabi Muhammadu inda kana so ka koma Allah ya ce abin da ka bauta masa da shi to ka bauta masa ta hanyar addini duk wani wanda ba shi ba kuma to kana da kira kuɗi ne wanda gwamnatin Allah suka soke aiki da su ka ce a kai ba za ka daina aiki da su ba to ba ba ka daina ba yancin ka ne sai ka je sayan kuɗi ne da kayan kaya ne za ka gane shayi da ruwa ce kuma yana da bara a ce sayan kayan ba sai an je lahira kana kagawa kana rike da kuɗi ko an ce an an kirari an soke ka ce kada kai ba ka soke ba ni ma an soke ko a Najeriya misali gwamnatin Najeriya ta soke kuɗi kwanan baya da aka soke ya ake
ba ita gwamnatin bane san da ta yarda aka sake dawo da su wani irin wule-wule bane ban gani ba wani irin tosku ne ba shiga ba kowa ya ji a cikin sa ko yaya ga kuɗi a waya a iska amma babu su a jini babu su a banki babu su a makani babu su a POS har POS ko ina kaje babu su aka daure mu aka yi mana kullin abin nan eh indiya dukkan mu da mai kullin da talaka zuwa kowa da ne idan da suka bulu wuce to gwamnatin Najeriya ma da hukunci shikenan ka je da su ba mai gaba sun zama da doki kawai amma dai dai kuma da suka ce sun canza sun sake canza shawari sun dawo shi na nan da kai ga baka saka dawo shi to ga irin halalan Allah ne Allah ma ya mulla wa ya shahu wa yuthabbit ko wa yuthbit a wata kira ya yake hukunci ba ga yadda za a yi daga baya kuma sai ya ce to ya ya shafi wancan hukunci ya kai ya da shi shi ya da ce gaba la yasalu ma yaqal wa yasalu gwamnatin Najeriya ma ta yi baka yi sanar yi zaka yi fit ba sai dai kawai ka sallama duk girman alkebban ka ba yadda kai a cikin mulki kake yi wallahi sai dai ka sallama ka ji sarakuna ba suna kamun kafa suna roƙo a sawa musu ko da naira dubu kaza lalle kai tara haka ko wanda ya bauta Allah da wani addini ba musulunci ba to yana rike da kuɗi ne wanda an soke amfani da su amma bare gane ya yi kuskure ba sai ya je lahira ya je da su ga su tuli tuli ka amma Allah ya ce to ai wannan ne an yi kan da ne su ka ko ka riba su asharbu mab'ud bihi ar-rusul shari'a wadda abul inna dina lalle addini al-mardiyya yardadde inda Allah ya aure Allah tabaraka wa ta'ala wal islam shi ne addinin musulunci amma kar manta akwai kira'a a cikin kirawoyi wadda ta zo annan dina inda lahi islam makaranci ɗaya a cikin ƙwararru sabar ya karanta da annan dina shi ne aliyu kisani shi ya karanta da annan dina kar wata rana ka ji wani ce annan dina inda lahi islam ko annan dina inda lahi islam ka ce za ka jawo rigar ka kai ƙur'ani da muka kai shi ne kake fata wani to gyara a kai ne zai karatu ka bai kai can ba ai inna dina inda la islam asharul mabrur shari'a wadda aka aiko bihin rasul aka aiko annabawan Allah da shi al-mabniyu ala tauhid wanda aka gine shi bisa kare ta Allah to shi ne addinin musulunci wal islam huwa dinullahi shi addinin musulunci shi ne addinin Allah al-murtada kaffat khalqihi wanda aka yardan ma dukkanin halittar Allah gaba daya min awwalin dahari tun farkon zamani ila akhir dahari har zuwa ƙarshen zamani shi ne aka yardan ma duk wani wanda aka halitta da ya bauta Allah da shi wa in ikhtalafu fi ba'd anwa'il ibadat ko da ma an samu sabani sun saba su addinan ma'ana al'ummatan sun saba asbadi da abin da shafi ibadu to faɗarin ta faɗo alal imani billahi wa amma sun yi ittifaki akan imani da Allah shi kadai dama qur'ani ya ga mana cikin suratu al-maida za mu iso kullun da Allah ku shir'atan wa min hata kowai ne ne da tafarki tsarin yadda za su yi ibadar su daban amma tauhidi ba a taba samu bambanci ba duk wani annabi in ya zo ya kawo aika zaka ce azwajullaha wattaku wa atiqun kowa a bauta Allah kada ya tashi a ji tsoronsa ni kuma a jin biyayya haka dukkan annabawa suka zo da shi to bai taba canjawa ba shi ta'zimul lahi tabaraka ta'ala girmamawa Allah tabaraka ta'ala wa shafaqa ala qalbihi da kuma ma'ana tausayi ga halittarsa Allah yana girmama wato girmamawa da tausayawa ga halittarsa gaba daya inda dina inda Allah islam ita shi addini a wurin Allah shine musulunci rawawa irin an Abdullahi bin Mas'ud wa'il ya yi waita daga Abdullahi bin Mas'ud anna rasula sallallahu alaihi wasallam dan Allah da Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qara'a shahida Allah annahu la ilaha illa hu والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام wanda sai ya karanta daga farkon ayan zuwa na zuwa inna dina illa al-islam fa'at wa ana astawdi'u hadhihi shahadata indaka fa hiya li wa hiya ajrun indaka ya rab wannan kuma ƙari ne wancan ayan zuwa inna dina inda la yusa sai ka cika tada wannan kuma wa ana astawdiku hadhihi shahadata indaka wa hiya li wadi'atun indaka ya rab sai ka faɗi wannan in ka tsaya a nan yunadi yawmal qiyamati mai idza idza Allah zai kira ka ranar alkiyama fa yaqulu rabbu ubangiji zai ce inna li abdi indi ahadan bawa na wani yana da alkawari a kurina yana da alkawari a kurina wa ana ahaqqu man wafa bil ahd ni kuma nan ni na fi cancanta da wadda ga wadda wato kan duk wadda za a ce ya cika da alkawari duk wadda za a ce ya cika da alkawari to Allah ya ce ni na fi cancanta cikawa da alkawari hada ke nufin jannah Allah zai ce mala'iku na ku shiga min da shi a janna wa ma'ana bayan ka karanta ayar karatu gaban abin da yake nufi ana astaudiku hadhihi shahadata indaka ya Allah na yi ajiyar wannan shahada da na karanta a wurinka na ba da ajiyar karatu shahadar nan da nayi wannan domin karatu da nayi na ba da ajiyar da wurinka fahiyar ni wa hi'atun indaka ya wa wannan ajiya ne daga gare ni zuwa gare ka ya ubangiji na to shi ne za a je za ka samu wannan hadisi ne hanyoyin samun aljanna ma daga suna ta ko ta ina kawai in ka ji sai ka yi kokari kawai ka ɗauka kai ta fama muna fata Allah ya karɓa mana ayyukan to wannan kenan fa yadda kulun jannata kawai sai ya shiga aljanna fa qala ghalib ibn qahban ghalib dan qahban yace kuntu musafiran na kasance ina halin tafiya wa nazartu inda al-amash sai na sauka na barbaci amash falamma jaa waqtu sahab yayin da lokacin suhur yayi sami'tu hu yuraddidu hadhihi al-aya sai na ji shi yana maimaita wannan aya da yadda Allahu annahu la ilaha illa hu minna wa yaqulu bayan ya gama karanta ta sai ya ce wa hiya wadi'atun li indaka ya rab wa hiya wadi'atun wadi'atun minni indaka ya rab sai rika maimaita wannan da nabi yana maimaita wannan aya yana karanta wannan fa qultu sai na ce balaga shay'un fi hadhihi aya lalle na tabbata akwai wani abu da ya tsirke shi na hadisi ila daga manzon Allah sallallahu na daga wannan aya in ba haka ba ka maimaita ta ka fa qultu azamtu ala safari na riga na yi kuma azama zan yi tafiya hatta annama da'i zahaba har ma dai wato kayana da na fatauci na ya riga ya yi gaba ya tafi saurani in bi shi malu kafira tare da jama'a taranka mana fatakai ɗan kasuwa kenan falamma sallar suha yayin da ya sallar azwani kultu shi amash kenan sai na ce da shi kultu da sai na ce gare shi same su ka tukarriru hadin aya na ji ka kana maimaita wannan aya hal balaga da sheku fiha shin wani abu ne ya rike ka daga wannan aya ma'ana wani hadisi ne ko ya same ka daga ma'aiki kenan qala la ukhbiruka hatta tuqima aidi salatan kamilatan yace eh amma baran baka labarin abin da ya iso ne ba sai ka zaura a wurina kai shekara cif kuma dan kasuwa ne ya fito kan hanya ne kuma kayan da ya riga ya gaba kamar a ce ba kana zuwa misali delta kana haka business ko port harcourt a ce kayan ka ya gaba yana port harcourt sau da ka biyo ka bi jirgi ka je ka samu kaya shi ya zuwa mota misali sai ka zo ka yana maimaita aya sai ka raya cewa kila wani hadisi yake da shi akan aya nan sai ka zo bayan ya sallata su bayi tun da lokacin su ka tsira ne sai ka ce to Allah yana neman agajinka ko wani abu ne ka samu a wannan aya na hadisi sai ce eh amma ko baran ba ka amsa ba sai in za ka zauna daga yanzu a wurina sai ka yi shekara tun kana zaune a wurina ko shi ne ka tantance in ba su wannan da Allah kai ne ya ai ina ji ko legal kayan ya wuce Allah ya gani a ja ba ma da iya wuri kada ba ka wuri kilimi da yawa za mu san ba wani ba wani wuri ba zan ci gaba da bincike ko amma tabi'ai tabi'ai suna nan kwanan ilimi kuma in suna ji an ce abu misali sako ne daga ma'aiki to ya fi musu komi tsada barkaciyar da aka kare da yake sai ka zauna a wuri na shekara cikakka da fasahar sai ya ce Oktob hadal yau alfulani ka rubuta mini yau din nan da muke ciki yau rana kaza din da rubuta mini ita mina ka nemo ta kaza ka rubuta mini yau rana kaza mina sanadi daga wannan shekara zan fara lissafi wa ana da balika ina nan a kofar gidan kai Allah ya nan zan yi zaman dirce har sai in an shekara da ta ka bani wannan dirce haka a ta tammata sanatu har sai da shekara ta cika wannan ma tammata sanatu yayin da shekara ta cika akbarahu aji aji aji sawa'il sai ya bashi labarin hadisi wa'ir da muka karanta haza wanda da muka karanta an ibn mas'ud daga Abdullah ibn Mas'ud anna man qara'a hadhihi al-aya cewa wanda duk ya karanta wannan aya shi ne za a daula ila ilahu wa ja'alaha wadi'atan ya sanya ta ajiya inda Allah tabaraka wa ta'ala a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuma yawmal qiyamah zai zo ranar al-qiyama wallahu yunadi Allah da kansa zai kira shi ala ruqutil al-haji a bisa kan shahidai shaidu sai Allah ya ce kai halitta kan filin mashin sai ce to wa ina wani nawa dan wani dan wance kaga lahira ba kira mutum da sunan baba da sunan mama ne ya lahira ba sai da sunan mama ake kira mutum wani dan wance haka ko ko ko ana bin kaka bai in dai an riga an bar duniya to an daina kiran ka da sunan baba sunan mama da shi da ake kira ka wannan kuma wani kawai an ce saboda rufawa annabi isa da girmama shi saboda ina ce za a kira da baba shi kadai zai rasa waye da to za a kira shi da shi kaga qur'ani ya yi san da maryam ake cewa to saboda girmama shi shi yasa aka yi wannan kowa zai kira shi da sunan babansa saboda kar annabi isa ya ji zaki to shi ne za a kira a gaban al'umma don su shaida inda laka indi ahadan Allah ya ce ya ba wa na lalle kana da alƙawarin aurena wa ana haqqu man wara bi ahli ne kuma ni na bi cancanta ga duk wani wanda yake mai cika alƙawari ta cancanta da cika alƙawari fadkulin jannata ka shiga aljanna kawai amma talabar da ya rubuta kitaba ai wa'inda aka ba littafi hudu tsara ba su yi sabani ba al-yahudu al-yahuda wa nasara mana yahuda da nasara fi dini ba taba yi sabani a dini ba da an wa ala ba'du wa kafara ba'du ba da wato illa min ba'di ma ta hudu cewa sashin su ya yi ya kadaita Allah sai sashin kuma ya kafirce wa Allah ba su yi wannan ba illa min ba'di ma ta hudu ne sai da ilimi ya zo musu da tauhidi da kadai da Allah ilimin ya zo da wata suka suka fice ne ba ga yani saboda zalunci hasadan min al-kafirin hasada na daga kafirai bayan masakanin su wani ya kuri ayatin lahi sani duk wanda ya kawo ta ayoyin Allah fa inna Allah ya Allah tariqul hisabi mai gaggawan hisabi ne al-mujada ilahu wanda zai zakaya ga duk wanda aka tsaya za a yi masa isari Allah zai masa isari kuma ya saka masa in tuka fa inna tuka fardu rabbina kuwati ya lillahi wal mutashabbi'an فإنها توب قول الصمت وجميع الله ومن اتبعا ومن الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد تبعا وقل للذين اوتوا الكتاب والنبيين اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد الله وجد يدي فان هاجوك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم waɗannan kafirai a yi bai hajju ga idan suka yi jayayya da kai ka da maka kufaru ya Muhammad idan kafirai suka nemi jayayya da kai ya kai annabi Muhammad bin Dina cikin lamarin addini akwai suka gaya musu aslaftu wa jiya da dai na ni ka wuya a fiska ta ga Allah ma'anar kiran fiska dukkan jiki ne ake nufi amma an kira fiska ne domin wato darajarta amma dukkanin jiki ake nufi na miƙa fiska ta gaba ki sai zuwa ga Allah an kattu lahu na miƙa kaina gaba ɗaya ga Allah ana ni wa kai ka ba ya wa kai ka ba ni duk wanda ya ni wa kullu ladina utul kitaba ga ya wa nan da aka ba littafi a yahuda wa nasara yahuda da nasara wal bina da kuma wato jahilan nan mushrikil arabi wato mushrikan larabawa kenan wanda ba su iya ko rubutu ko karatu ba su iya ba ka gaya musu a lamtum kirawoyi da daban-daban akwai a wata rai akwai kuma a asin lamtum akwai kuma a asin lamtum ya kai gida hudu to istifami ne kamar da daban shin kun musulunta kun miƙa wuya haka dai ayan da nuna amma ba istifami ne na na yin fatawa na na ne na irin wannan da kare ba shi bane ba shi bane istikhari ya zaro da ma'anoni ya kai talatin da biyu istikhari ma'anoni wajen talatin da biyu ya zo shi da aka karkace cikin da aka ce a lafu ka ɗauka shin kun yi imani a'a nan istifhari ne amma da ma'anan umarni asalin ya za ba zai yi ba malam kawai don da hawan kana kana jin larabci ka ce za ka yi magana a cikin alƙur'ani ba wallahi sai da malam don zama ne na tabbata za ka yi azarba a lafiyar sun kai amfani da irin larabci da ka iya to kaga sai ka kai mutane shonda ko kuma jinsi ba gaba da yin ba ka saboda ka kamar yadda na faɗa ne yana da ma'anoni istifani wannan ana kira da istifani ne ta ɗariyayi ana kwarkwasa su ne kwarkwasa su ake istifani ta ƙarƙi aha asilatun ai ma'ana asilin ku yi ƙauya bai na zama mu idan suka bi kauya suka tallafa suka musulunta bakani da dawo ba sun shirya biyan zalali daga bata wai ta wallau idan kuma suka juya baya an islami ga suka rabu da musulunci to bai da ma'alaika bala ya rasu da zai iya ka isarwa ne na ka na ka isarwa ne kawai ka rabu da za su zo same a tabbin iya ka ka isarwa wallahu basiru shi Allah yana gani bil ibadi yana ganin dukkanin bayansa ba wani wanda yake kuya da barin Allah ma'ana kowa Allah yana kallon sa dukkan duk motsin da kake Allah yana kallon ka yana wacin naka subhanahu wa ta'ala bal jazihim bi amali kuma zai saka musu da ayyukan su wa hadha qabla al-amri bil kitab wannan ayoyi ayoyi sun sauko ne ko wannan aya ta sauka ne kafin ayi umarni da yaki kafin ayi umarni da yaki iyaka aikar aikar kawai muka zai yi wanda daga baya an kisa an haɓar da ayoyin yaƙi wanda ba tsaya a cewa iya kaka kisa kawai ba a'a in sun ki ko suka ta san ku kamar yadda suka yi suke a makka su ce za su wani da ku to ku yi akin ku yi akin to kaga wannan ya saba da ka'idar zaman maka kenan to sai mu je mu karanta mu je إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يعملون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب
أليم ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشره بالذين الله سبحانه وتعالى يأتي إن الذين كانوا يكفرون بآيات الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كسجي وأن تسجي كافرك لآيات الله ويكفرون النبيين shirika kashe annabawa da gairi haƙƙi ba tare da gaskiya ba dan annabi kuma ya za a kashe shi da gaskiya wani laifi ne da za ka kashe ka kana haƙƙi da ka kashe shi akan haƙƙi zulman suna kashe shi saboda zaluntar su wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti suna kuma kashe mutanen da suke yin kurori da ai adalci ya'muruna bil qisti ai bil adli masu kurori da ai adalci su ba su kashe su da tasu daga mutane wa zamul yahud su ne yahudawa ruya an rawaito annahu su yahudawa kadar salata tan wa arba'ina nabiyyan a rana daya an rawaito yahudu suka sun taba kashe annabi arba'in da uku a rana daya da safe annabi ba arba'in da uku duk suka yanka فلهاهم مئة وسبعون من عبادهم sai wani su manya-manyan malamai daga masu bauta na Allah suka zo suka suka tashi a kan suna hana su abin da suke yi ne sai za ku yi annabawan Allah ko ku da shi yau da suka tashi suka suna musu tsawa a kai suna hana su fa da tsaro da yau su ba kaf suka shi su kuma su ɗari da sarai annabawa arba'in da uku malamai ɗari da saba'in suka kashe su da dukkan su da hannu kuma suka suka shiga kasuwa suka yi ta cin kasuwancin su kawai kamar sun kashe yashi bai hude kenan ta ga kai mamaki irin yadda ake zubda jini suke kashe-kashe ana bambin a isra'ila nan kar kai mamaki gado ne sun kashe annabawa da zai wanda suke kashewa yanzu daga mata da ƴaƴa kana da tsofaffi kana da bombin ɗin su ana kashi saboda mu kun zuciya irin na yau bashirun masu wannan irin hali ka yi musu albishir ya rasu da ruwa ai a alimhum ka sanar da su da azaba bi azabin da wata iriyar azaba alimun mai raɗaɗi ai mulimun wanda take da raɗaɗi wanda za su gamu da ita wa zikrul bishara tukuna wato an bato cewa a yi musu albishir Allah a yara Allah ka musu albishir wa bashiru din nan ai da har da har kuma da yi gatsi ake musu zuriyar su ake ana musu gatsi ha to yanzu ko ni na ce ba ba ne ni ka shirya za ka bi za ka karbi in Allah ya tafi da kai wannan abu kuwa za ka za ka za ka karbi min yau yaron ka ne ka yi ya yi wani shiga da za zan ba da miki za ta rabu sami da Allah an bishe da miki ne in na tsoro tun da laifi haba ka miki in na tsoro bane ya san sauran kenan wannan kenan ko shi ne da zamu yi ai muliwi azaban ko da yake mai kara ne aha la yuzina hada salatu
أولئك الذين عملت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أولئك الذين هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أولئك مصير والتنسبة وتبقى أنبتاء أبايا وتبقى كشف النباوة har arba'in da uku a rana ɗaya ba iya ga su ke nan ba amma rana ɗaya kawai ba na sun taɓa kashe annabi annabi annabi arba'in da uku malamai da sun suwa a jini yasa suka yi haka mutum ɗari da saba'in suwa su suka kashe masu irin wannan sifa ulaika allazina hamilu al-amal wayannan su ne wanda ayyukan su suka baci gaba da in ma sun taba yin mai kyau daga wadannan su baci ma arin wa mutum su ayyuka da kai da daga alkai ka sada kaje kamar sadaka wa zai rahim da sada zumunta daga sai ya tsara su fi dunya an gidan duniya wal akhirati da malahira walati da walati da da biha da ka ba ba za a yi lissafi aikin alrai da su ba tun daga farnar da suka yi duka ya rushe yake alai ba a nisa ba shi ba da adami shari'a saboda rashin cika shari'a saboda ko wani aiki da kai ai sai in akwai imani ne za za a biya ka in babu imani duk kyawun aiki da kai zai zama adilatu nasibatu yaje mana albarkar sai na wasu bayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to akan wani ko wani dike kana bani da hankali da kai assalamu alaikum malam da fatan kana lafiya Allah ya kara zuci ga tambaya ta kamar haka sallar magariba yaya ake yin tasarruta bawan Allah ba ya kasar wa sallam magariba ba ya kasar wa sallam asuba in kaga an yi wa sallah kasar to sallah ce mai raka wani hudu kwata kwata in dai ba raka hudu sallah take da shi ba ba raka kasar illa an bayyana ake yi kira wanda ya salamu alaikum malam da fatan ka jawo lafiya da tambaya kamar haka mutum ne ya manta bai yi lazumin yamma na jiya ba sai yau ya tuna da yamma ya zai yi ya yi mana kawai shi da ake yadda zai ya manta ya manta bai lafi jiya da yamma ba sai yanzu da yamma ya tuna sai ya yi shi sai ya yi yanzu kuma in ma ya gada ba kuma ba kamar sallah ba ne zai iya gabatar da na yanzu ya yi wancan ko kuma ya yi wancan ya yi na yanzu shi ba kamar sallah ba in kai misali ka tuna ba kai misali magariba ba ga kuma insha Allah su to abinda abinda za a yi ba za ka yi insha Allah sai kai magariba ko to ba ga wannan bare ku mulki za ka yi wata da shi yasa shi mulki ya sassafa da sauran abubuwa na kwace-kwace duk da kan yanzu misali mutumin da ya riga ya Allah a jami a jami fa ba shi ba in ya ga jami ana yi sallar da yin nan zai shiga jami zai shiga a ba zai shiga bai amma wazifa ka yi ta a jami ka sha kwana wani wuri kuma kawai sai ka gana yi in kana so za ka shiga a hake a jami da hukuncin ba ɗaya bane yanzu mutum bai sani ba sai ya ce zai hararo hukuncin irin wancan ya ce zai buga nan kaga sai ka kwana to ga jama'i abinci ya abubuwan suke saboda irin masu matsauri ne haka saboda ta ma'auru da yin so to wannan ya ce bayan da shi da shi da kurba na algai da yin da ce shi da rina gashi da dare ya halatta ko da halatta ba ko ba san me dare din ba balle yi hukunci ban sani ba wani abu ne na najasa ko kuma wani abu ne na abin abin da na sani ne na karanta a hadisi a babban manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna rena gemu da lalle da lalle to wannan ya tabbata kar ka wani yayi ka ce za ka mai dariya za ka shiga uku eh kaza da yawa mutum shi in bai tsaya yin bincike ba ya ga wani yana abu sai ya ce zai zai fara ka duba ka duba ya duba wannan ne na ne kuma lalle to ba ta bi ta da kai ka kai gaggawa in ka ga abu sai kai bincike amma dai to sai mu duba akwai abin da za mu iya dubawa su wani ne ne suke a cikin al'umma a su wani ne ne suke ne bayan Allah ne salihan cikin mutane manya-manyan malamai suke yin dayin din da a tsarin kansu kaga suna kun koyi misali nake kaga in suna yi suke da kan gurgura mu tai ya fara dinka kuma kai ka dauka ko a dari kan mu ya dari kan mu za mu ya misali da mulana shi da kuma goci mulana shi da kuma misali daga da dari kan su suke yi ka gani ka koyi koya suna yi da su rina kansu ɗaya kenan in kuma kai dan ɗayan ne bangaren ne malam wane da malam wane suna yi sai kai koyi da su ko kai baka da jagora addini in baka da jagora addini shaidan da jagora ana ma wani makara na ta kallon ba shaidan shehu duk wanda ya garaje bai da shehi to shaidan shi ne zai zama shehi sai zai ka gaya maka karfi makara idan an zo karatu sai kai hakuri haka za ta ba in mutuna ina da ta dama in sai mu fara da yanzu sai mu fara yanzu faran kawai da kaya jiki ba na yi sin me ya sa gashin da Allah ya ba ni ne ya sai kare shi kan me wancan na lalle mun karanta kafin suna yi shi kenan muna da hujja muna da madogara amma suna yi jayi na san suna yi eh a ta neman san da ke kafin suna yi na kan gani ai ai da kan gani ne nake cewa ya yake ina kan gani ko da sa ai ko bi da kan gani ina gani za ka ga mutu ya yi har da tsaje za su yi kaga wani baƙin abu kamar kwalta an jawo shi to dole ne sai ka canza Allah bai fata ba sai ka canja siffar ka gaba daya kai malam wani ba na sani ba da gangan da nake nake kan kwalta abu wani ba kayan sa sai ya kashe wajen dubu da da ya kayan kawai ba to abin da yake muni wanda ya kamata a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a kansa wai malam gardi rikeke sai ya ba mu kasa wai wai za ta masa dai wannan shi zaka ga to ga ne sai ina da halaka in ma dai sai ina halaka mace ba wani wani bin budurwa ma malam budurwa iya budurwa malam kato ya mika mata kansa wai za ta mai dai dai ta lalace kai fara tambaya ta biyu ita ce bayan ladan ya kira sallar juma'a da biyu ciki bayan ladan ya kira sallar juma'a da biyu ko ina ji an haraka ko an hana duba da yanayin yanzu masallatai sun yawaita ko waɗanne da lokacin da suke yin sallah da lokacin da suke kiran su na Allah me ba kai ya zani ne ina tare da to Allah ya yi da na fahimci tambaya kawai ne dai na gane ita tambaya ta kusa yanayi da muke ciki saboda Qur'ani ne ba ma hadisi ba ne yace misali ya hana Qur'ani ya yi wasu na'amu da zaru da rika da biyu da kuma fasa auki da zikirin lahi wa zarar bai'a ku kyale sai ya tsaya in an kira to hadisi ya fassara kira da biyu ba na farko ba ba wai kawai da ladani ya kwana kira sallah shi ne a yi dana kos na tsaye da tsaye a sai yan kira na biyu to wannan mutumin yana da hikima yana da hangen nesa kuma tabbas a to a garin nan shi ke nan ajiyar mutum shan kwayan kuma a kawai kuma goma kamar lafi a gari tun da wayansu suna yin sallah karfe daya wayansu ɗaya da rabi wayansu biyu sauran kwata wayansu biyu haka ne wani ɗaya akwai ɗaya sama a nan gari ne a kuma nan ɗaya sauran miki goma ya iko ta Allah Allah dai gani ba to shi ke nan dai to kaga wanne ne to zaka wanne kira kira ne mun kenan zaka kame wai yanzu ba a dokar kana a taban ka da ladan ya Allahu akbar da da ne shi ke in kai in kai kokari kai baka ruhi ka kauka da kake dauke ko sai dai zaka mishi a taba karshe kenan ko wanda su suke kai ma masu zuwa sallaci ai dai dokar Allah to anan shawara ta a abinda na rairayo a fahimta ka bawan Allah masallacin da kake sallah to sai ka kiyaye lokacin da ake kira ne kun ka shaka ke sallah kawai shi lokacin da suka kira da biyu sai ka kulle shago ka yi shago ne tun da masallacin da kake zuwa sallah ya zuwa kira na biyu ko to ne shago ka tun da can baka sallah wai karfe ɗaya ba nan shi kake sallah ba ko sallolin kan salawatin ba haka bane wani karfe biyu ɗaya da arba'in da biyar ana zazzare ido za a yi sallah kuma a yi sallah ba ba wani aikin da za a yi kuma wani jahili wanda bai san addini ba in ya ga inda ake irin wannan sai ya ce cewa ka da musulmi ko addini wala shi da mafi fitin ayyuka ba ku wani ta a farkon lokacin da ce ya ce haka ne ya ce ai shi famfo in ya baci lokacin da ake so ba ta wanda lokacin da ba a so ba fi ba amma in ba haka ba in ka ɗan karanta hadisi da shi kenan sai ka nemi tada yaƙin duniya na uku wannan na tun tun ban da wannan san hadisi kuma na san hukuncin sa kuma na san makoman hadisi na san ya za a yi aiki da shi ya za ka yi da fadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Bilal ya tashi da kira sallah azan yayin kura zawali bayan zawali annabi ya ce abri kai Bilal da ka kai ya san shi kuma aka ce ma can Bilal ya tashi zai fara kiran sallah ne da ya ce abri ya Bilal bari ka yi san shi kuma sai ana uku tukuna annabi ya bar shi kaji a kan zai mafi auren rafi hajji shi ya bari da kaji annabi da ya ce idan saddal arru fa abridu min bi sala fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam kuma da kawai na hadisi ba wannan tabbata karanta a a cikin kamsu na hadisi ya tambaye ka isnadin hadisi ba kai da saddare kawai kamsu na hadisi ka ga zuwa isnadiya أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها مبيبيتين أيوكا باب كما ينسل فرق لوكتك رواه البخاري إمام البخاري ne ya ruwaito shi. Wannan kai abin tausayi. Ka tuntuni malamai su gaya ma to ya za yi. Me yasa na ga gidajen manya-manyan malamai su ko ba ba ta sallah farkon lokacin. Allah na ba su ba rani a wuri. Da Allah ya turo annabi Muhammad da ita, ai ko Jibril ya zo shi ya gaya wa annabi lokacin da ya dace ya sallah. Kuma ka ji duk da haka to kuma da lokaci yana da yanayi irin azabin da aka fi gaggawan yin da wani ita ce ba annabi ya tsawa wa bilal kamar gari ya sani kamar gari ya sani lokacin da kuma rana take zaki shi yasa ka dai shi yaro za ka za ka zama ba gida ce to za ka ta tsaki har yanzu to har yanzu to ya kai ka yana ka tashi kai sallah di in kai ka kama ta sallah tashi kai wani lokaci biyu ma sai jurti hewa jurta an han ta bi rijja da kafa an gane in an lidda da ko kusani buta le kam ta da da wuli lidda do el nyambi buta masara ruwa ruwa yanzu Allah zai kace da Allah shi ko bai kuta ba ka zo ka gasa ka ci ne ruwa a bar lokacin sallah ya yi ta yi sallah to da kake ta da ruwa kan yalla a kawo buja a kawo a kawo to da kai sallah sai ka je ina shi da abin tambaya
wannan yana cewa assalamu alaikum ya zai yi na fatan kashe ruwa lafiya Allah ya sa gara sanci amin akramakallahu akwai wani menene kurni ya ta to wanzu dan dariƙa kafiri ne kuma wanda ya yi sallah a masallacin masallacin shi ma kafiri ne to ga shi ya ba sunan nan nan kuma nan da ya fara yana wata abuwa nan da ke to to Allah ya halin dai Shehu Ibrahim ya ce wai yaya karnuka suka iya da farin wata da yake sararin samaniya. Da za su kwana haushi don haushi da Allah watan nan zai fasa tafiyan da yake. To, babu da mamlukin ila da sarira a tara hankali wai kafiri wani mu kafirai ne ni abun ba har kunya ke ba ne har yanzu don Allah ba wuce wannan yayin ba su sai ka je ka samu Saudiya ku fara yaki da su saboda suna ba mu visa ko tabbas ittifaqan ba su ba mu shi ba su bari mu shi ya je ya je Makka suna ba mu ya ishe ka shehunan mun nan su Maulana Sheikh Ɗari Usman Bauchi Maulana Sheikh Ibrahim Sani zama suke yi akwai wuraren da suke zama Maulana Sheikh Ibrahim Sani a zo a yi ta yin fatawoyi na addini duniya ta yarda ba ma musulmai ba fa a malamai ne da duniya wannan hauka ne kawai wallahi mutum ya sha bayan ka bar shi shi kuma irin bayan sa kenan wai mai mai talin wai ce wal dunuru kunu hauka fanni fanni ne shi kuma irin nasa fanni kenan
sayyidina rasulullah
yace man qala li akhihi ya kafiru faqad ba'ad hawa duk wanda ya dubi musulmi ya gaya masa kawo to take ɗayan su ya zama kafiri
ba ba kai za ku yi amara haka ba annabi ya wani sahabi ya ce to ya rasulullahi wanda ya jifan da wanda aka jefan wa ya fi cancanta da kafirci ya ce balin rami ya ce wanda ya jifan in dai ta je ba ta faduwa banza ta samu wanda aka gaya wa yana Allah to za ta koma kan wanda ya bayyana ran da shi zai ga yadda zai bayyana sayyidina rasulullah
sahabin da ne na Usama ibn Zayd ka duba cikin sai Muslim yace ana yaki ya daga ya daga makami zai tsare wani kafin sai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ka ga dai da ya muke ka ga dai to ne ku kare kai daga dawa kai wannan Allah labari ga Usama wanda ya ga ya zai ga wani sai kai cikin abokan fara kawai sai jira ya zama wani rabuwa kawai usama sai kan shi usama kuma hibbun rasul ibnu hibbun rasul ibnu rasul masoyin manzo Allah ne dan masoyin manzo Allah baban sa sai jira zai ibn sabit ne annabi yana son shi annabi ya kira shi ya zo ya ce ya usama ta qatalta hu ba da an qala la ilaha illallah yanzu usama kashe shi kai bayan da kullun ka kaji ya ce la ilaha illallah sai ya fara hadda taqiyatan ya rasulullah wallahi da rabbi da ya zama sai tsoron to ne karfi ta ya rai ke za a faɗi ta ba don Allah ya faɗi ta nan ne ya kamata duk duniyar musulunci ya kamata ta tara hankali ta ji sako na musamman daga shugaban halitta annabi Muhammad yace halla shaqaqata an qalbihi fa ra'aita dalik a wata riwaya halla fakatta an qalbihi fa ra'aita dalik Usama ka tsaga zuciyar da ne ka ga la ilaha illallah ba ba dan ni ya faɗi ta ba. Wani ta kwana ne ya ba. Cewa in dai kaji mutum ya furta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah to kana so ka ce ƙarya yake ba musulmi ba ne sai ka tsaga zuciyar da ka ga la ilaha ba ba. Mu kuma san Allah ne kadai alimu bi zati suwur. Shi ne masanin abin da zuciyar suka kunsa. kenan a dokan musulunci ba a ce mutum kafuri bayan an jira ya ya ila ya ila ya tsaga zuciyar an jira ya ba an tsaga zuciyoyin mu ɗan dari da an jira ya ila mu ba ta kai ba ba Allah muke rufi ba wani muke rufi da la ila ya ila mu kariya take mun tabbata kai ba ka san abin da yake cikin sunan ba na biyu bayan la ila ya ila shine mai gishi asa wanda ake daura dukkan wani abu da aji bayan shi sai ne akwai abin da yake sallah akwai la ilaha illallah ta leko ba daga sallah ba gidan zaman da ne kai la ilaha illallah ba ka sallah ne ne amfani ta babu hiya farku bayyana wa bayyana ku haka Allah ne ita ce bambancin mu da Yahudawa sallah kana yin sallah musulmi ba ka sallah ko Yahudi man taraka salat ko kamilun kawai to bari ga ita ma yadda kaida musulunci ce wani ne ba annabi ya yi sai mu ga idon ba ai da jaru Muhammad ta illa ya Muhammad ka tsoro man shi man man ya'dil illa fadi duk duniya waye sai adalci in ne Muhammadu bai yi adalci ba a'lamukum billahi wa astaghfiru lahu ana wanda yafi ku sanin Allah ya fi ku tsoron Allah ni ke
sai na wuce zai Khalid ibn Walid sai ku musu illa ya sai ku sai da azra da ana da turwa ya rasulullah ya lewu kashe fanza ya rasulullah annabi ya ce da'uhu la Allah shi sai ku gane shi wakila yana Allah sai na umar bai bai daddara ba ya ce rubba musallin la tujawi salatuhum hanajirahum da ana da kurku ya rasulullah ita da yawa mutane suna sallah tungura suke kariya suke sallah kawai ba wani barkai ba bar mu kashe banza ya rasulullah
annabi ya ce Allah shakaka an kalbi fa ai fa ai mun ka ai mun ka ai Allah zai ce ba ne ba
nan ma wani sako ne yake ba yana ba mu sako ne in ka ga mutum ya yi sallah ba ka da iko ka ce ban musulmi kai kafiri ba ka da iko ka ce ban kafiri sai ka kada zuciyar ka kaga sallah ba ta je ba kai kake karɓar sallah ba a taɓa wauta ba ba irin wannan ba ba a taɓa wawanci da dabbanci da daƙiƙanci irin wannan abu ba ka dubi musulmi mai sallah irin yadda kake sallah da kake wannan ga kana tuwon addinin naka ne saboda irin abin da kake duka shi yake da Allah mu taɓa ɗagowa daga hukumu ta rabbana shi tijjani waye Allah mu Allah shi ne shi tijjanin mu ma yake bauta ba taɓa wauta irin wannan wannan lafiya mai sharri lafiya mai sharri bayan da kai yaro ka ba a a kai a kai ko halittu ku ya ku ba mun nan mu ne dai a mutunci ba yadda kai yaro su ba ba yadda kai yaro su duniya ba wanda kai su ba yi hatta nan ko a Najeriya ko ba ka mutu hatta ta san Qur'ani da ake mutanen mu ne wato alƙalin na kasar su ba yi eh ba yadda ka iya har ta ta ta Qur'ani da ake wallahi tallahi gona yadda suka iya abu suka san abu kayan mu hadisai kuma da za mu za mu za kai da za mu ɗauko in muka fara kawo ma sinadai wanda ƴan ɗariƙa ne haddasa rawa ne wani haddasa rawa ne sai ka tada ɗan ɗariƙa a kan manya sinadin hadisi a je kan manzon Allah kuma kuma da suna na ɗariƙa as-sufi haka za ka haddasa ra haddasa ra hadisi ingantacce kuma isnadi ya fi ta kan ƴan ɗariƙa kamar yadda na faɗa ranar sai dai ka bar musulunci kawai kuma wallahi bane rufe da wannan karatu saboda lokaci ya gashi babu wani takarda rubutacce da za ka samu da za ka san a musulunci wannan abin da kake kai ko da awan alu suna da kake yi kake yaba kanka wallahi ba ni dali ko da a musulunci za ka taga ka ce gashi nan shi da aka rubuta ku da alu suna ba amma wanda ka tsakan kake ta koran su a cikin gidan babansu to su ne dai aka rubuta a littafin ka na kada da littafin ba ya ce ka na je jikin katangar shugaban kungiyar gaba daya na karanta kuma har yau ko ta ne ke ba kan da na karanta har yau mun bai wannan yayi mun wuce za a fa mu dawo da hannun agogo baya ina nan ba babu inda na je garin mu ne babu wani ɗan kuyo ka san da yayi sarai za ka yi in zo zab da ta mun taɓa kaiwa sha biyu ina kiran ka har na gaji na ce yau in kar kai da jini aka aje ka in baka fito bare wallahi kan zai ko matar ka ka ji kunya a wurinka to ka gani a gaban gidanka aka kawo aka ajiye farar kujera sannan murya na yanci ina kiran ka ka zo in kana yi maganar da kake faɗi ku zo mu tattauna a gaban al'umma kurin kare a gidan mu zauna abubuwa shekaru bane a yi idan muka zauna wallahi sai ka ruwa sai an taura mana kafin ka ji arewa ai sun sani sarai sarai a garin nan wanda ya rasa kunya yana ganin shi ya isa yadda shi ya gaji da yadda ake kalmalar da malamansu shi ya ba da ajiyar kansa suka wani mutum abin waya suwa suwa za su faci inda na daga rayuwa su shigo yadda ke kulla abin da kake kira kuma sarrafa wasa ne ko bargaji su dan aran mutum akwai barjiyar su kawai sai ga misalai su shigo ko ko kuma da ne sai zo daga mukaddima na yi mukaddima na faɗi malamai na wai da nake ilimi saboda amana a wurin wanda nake alfahari da su a duniya nake to wa'in nan ga kuma fannonin da na sani na musulunci kai ma ja je wa naka don in san da malami nake mukabala abinda na sani kai ma ka san shi saboda in na zo magana in san da ta'ana na kuke magana ka san abin da za mu yi magana ba da jahili nake magana
da sa shi ba sai jero abubuwan da karanta ba shi dai an lalle a cikin malamansa akwai zai faɗi wani yaro ɗan da ya wai shi ne wai wai malamin sa sannan ya faɗi wani wai imamu ahlus sunna na eh, can abin nan adamawa abin nan mubi to daga nan ne ba a kalmar ahlus sunna wai imamu ahlus sunna wai malamin sa daga wannan da na kama yan gola yan sa na rike san da ya awa wajen da rabi ya gagara fashewa lalle ba za a je ko ina ba sai ya gaya min ya aka yi karɓar arziki ai ai da kuma kai ya ke kai kaza a jima kuma ko ina nan wanda wani dan jagaliyan da suka ya zo shi ma kwanan baya wannan goma nan muna bauli goma baban mu cikin da kawo ya zo ya shigo wai za mu mukabala shi ma ai an gaya da ta kaya yawancin kwana biyu yana haura duba ainihin wanda suka kalli mu'amalar wallahi yau din da ba za duba mutum dubu ɗari uku da hamsin suka kalli mu'amalar a yau din da na duba ɗalu mutum dubu ɗari uku da hamsin suka kalli mu'amalar da duka kullum sai a zini a ce an gani muna ga mu'amala cikin wasu gari ƙungiyar da ba shi red card ba yau ba red card ba limanci a cikin shi ba wa ba ni ka zo ka zo da ta ba da annabi kake shi yasa aka yi kaga amfanin annabi Allah ya baki Allah ya kiyaye mu da sharri Allah ka tabbatar da wannan dariya Allah muna roƙon ka kashe mu a kanta Allah muna roƙon ka ka tashe mu a cikin ta inda za ka kai ɗan dariya Allah muna roƙo a lahira ka kai mu tar
Alhamdulillah.
da arba'in da biyar za mu fara karatu